إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha takwas ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu a wanda ya zo daidai da sha shida ga watan takwas a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine kaset ɗinmu na sittin da takwas daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwaziz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu kafin mu ɗora a inda muka tsaya akwai tambaya da wani bawan allah ya rubuto mana a lokacin da muka karanta hadisin abu huraira allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da shi a aljanna cewa wanda ya yi tasbihi talatin da uku ya yi takbiri talatin da uku ya yi tahamidi talatin ko Allahu akbar ta talatin da hudu ya yi tahamidi talatin da uku a bayan kowace sallah ghufirat kaɗaya ku za a kankare zunubansa wa in kanat mithla zabadil bahari ko da ta kai yawan kumfan teku shi ne yake tambaya shin waɗannan zunubai manya ne za a kankare ko ƙanana ko kuma duka malamai sun tattauna dangane da matsala na idan aya ko hadisi ya zo kan cewa idan kai abu kaza za a kankare ma zunubi shin wannan irin kalar zunubai ne Allah maɗaukakin sarki da ya ce in ta ji ta nebo ka ba iramatun hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum idan kuka nisanci abubuwa manya na zunubai da muka hane ku a kansu to mu kuma za mu gafarta muku ƙanana da wannan sai wasu malamai suka ginu akan cewa idan kaga wata aya ko wani hadisi da ya nuna za a kankare zunubi ko kuma za a kankare ma laifi da kai to ka kaddara cewa sai ka nisanci manya ne sannan za a kankare maka ƙanana haka wasu malamai suka tafi a kayi wasu malamai kuma irin su mazhabar zahiriya suka tafi akan cewa kawai ana ɗaukar zahirin abin da aka ambata ne kuma a fassara yadda ya zo ba tare da an ce kaza ko kaza ba sai fa idan nassin ya zo ƙarara cewa ana nufin ƙanana ne ko kuma ana nufin manya an gane magana da kyau ko? wani daga cikin malamai kamar yadda al'imam a ibn taymiyyat al-harrani a ya kawo a cikin mukaffiratun dunu abubuwan da ke kankare zunubai yana cewa bisa ga kyautata wa Allah zato idan ya ce in aka yi kaza zai kankare zunubi to mu kyautata wa Allah zato cewa da manya da ƙanana duka Allah bai kankare su kada mu ɗauka cewa ƙanana ne kawai an gane magana da kyau ko yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani guri cewa alladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lama mutanen arziki su ne waɗanda suke nisantar miyagun ayyuka manya yajtanibuna kaba'iral ithmi suna nisantar duk wasu manyan zunubai wal fawahisha da dangin alfasha gaba ɗaya wanda malamai suka ce alfawahish shine dukkanin zunubin da yake da alaka da ainihin wato fanni na abin da ya shafi saduwa da haka zina alfasha ce luwaɗi alfasha ne sa'an nan abin da ya shafi saduwa da dabbobi abin da ya shafi istimna'i duka waɗannan ana ɗaukarsu a matsayin alfawahish haka su ma dugo da mata suke yi da shauransu to Allah ya ce waɗanda suka nisanci waɗannan kuma suka nisanci manyan zunubai ba sa zakkewa manyan ayyuka sai ƙanana to waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya ce za mu yafe musu kuma za mu kankare musu don haka nassin da ya nuna kan cewa ko duk nassin da ya nuna ana kankare zunubai to malaman farko abin da suka ce shine ka kyautata zato cewa duka manya da ƙanana duka ake kankarewa wannan shine abin da ya kamata kuma domin ihsanu zanni billah wato cikakken kyautatawa Allah zato to sai dai suka ce shi zunubi ya kasu kashi biyu akwai laifin da Allah ka yi wa kai tsaye to wannan komai girmansa Allah na iya yafe shi tunda har Allah ya iya yafa shirka to bana tunanin akwai wani laifi da Allah ba zai yafe wa bawa ba ko ba haka bane ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ma'ana da a ce yau mutum zai wayi gari a rayuwarsa ba abin da yake sai shirka ga Allah amma daga ƙarshe kafin ya mutu sai ya ce ya tuba Allah zai yafe mishi ko ba zai yafe mishi ba zai yafe mishi magana da ake cewa ba zai yafe ba ana magana ne akan idan ya kuskure ya tafi lahira da ita amma idan yana daga nan duniya ya tuba Allah mai yafewa ne to a ƙarƙashin wannan kuma abin da zaka jiwo ƙanshi da Allah yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha ma duna zalika nan akwai sigar da kibar ko babu akwai sigar ƙanana akwai kuma menene kibar manya amma Allah ya ce in dai ba shirka bane komai girman sa zai iya menene zai iya yafewa kuma wannan yafiyar da Allah ke magana a wannan ayar yana magana a ina a lahira matukar laifi ba menene ba ba shirka bane ba in ka je lahira Allah zai iya menene zai iya yafe mashi to amma har kullum idan mun zo irin wannan gabar mukan ja hankalin junanmu kan cewa kada wannan kuma ya ba mu lasisin aikata sabo da aikata zunubi saboda muna da wato garantin cewa Allah mai yafewa ne wannan ba daidai ba ne sannan suka ce zunubi kamar yadda na faɗa akwai na tsakaninka da ubangiji shine wannan akwai kuma zunubin da yake tsakaninka da wa da 'yan uwanka mutane waɗanda kake rayuwa da su ko da Allah maɗaukakin sarki ya zai maka nasa to akwai kuma su kuma nasu wanda hadisi ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce atadruna manil muflis kun san waye fallashashe tambadadde watsatse sahabbai suka ce al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata a fallashashen cikin mu shine wanda bashi da komai ko bashi da kayan more rayuwa manzo Allah ya ce a'a ba shine tambadadde ko watsatsen al'umma ba amma tambaɗaɗɗe watsatse shine wanda zai zo da sallah da azumi da hajji da zakka da dukkanin biyayya amma ya zo ya cutuwa ne ya cutuwa ne sai a yi ta biyan su da ayyukansa na alheri daga ƙarshe ya zama bahi da aikin lada sai aikin zunubi sannan a tankaɗa shi wuta to kaga wannan nassin kuma sai nuna idan laifi tsakaninka da waye da mutane ne kaga ba za a yafe maka ba ina fata ana fahimta saboda haka in dai laifi tsakaninka da ubangiji ne komai girmansa abu ne mai sauki Allah ya yafe maka idan ka tuba gare shi kuma ka nemi istighfari da tuba amma idan laifi tsakaninka da mutane ne to kai taka tsantsan saboda wannan zai iya kai ka zuwa ga ainihin wato hallakar duniya da lahira Allah ya kiyaye saboda haka dai kyakkyawan zato ga Allah shine komai girman laifi Allah na iya yafe shi kuma ko da mutum ya tafi lahira da shi Allah na iya yafewa matukar wannan laifin girman sa bai kai ainihin wato shirka ba Allah ya shiryar da mu a ina muka ta za mu tashi na'am namba na shida ko daga cikin ma yukrahu fi'luhu fi salati ko abubuwan da aka hana wato aikatawa a halin mutum yana menene yana sallah daga ciki akwai as-sadlu a wa menene wa taghtiyatul fammi wato as-sadal in aka ce as-sadlu yana daukar ma'ana guda biyu ko dai ya ɗauki asadulu sake menene hannaye idan a sallah mutum ya ce Allahu akbar maimakon ya ɗora hannu a ina a kirjinsa sai ya sake su ko kuma asadulu shine mutum ya sake tufafinsa kamar misali malin malin babban riga sai mutum ya yi irsalinta ya sake ta ta lullube menene ko ina a jikinsa ya zama hatta hannayensa ina fata kuna fahimta yana cikin menene wannan riga din to wannan musulunci ko mu ce sunnar manzon Allah ta hana wannan za mu zo mu ji fasarorin da malamai suka yi wa asadulu a halin yanzu insha Allah an abi hurairata أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه حديثي لقى أبو هريرة الله يحدى مدشاء الجنة من ذا الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو هريرة يتي نهى عن الصدل النبي يحنى الصدل في الصلاة أهال صلى وأن يغطي الرجل فاه كما هكا النبي يحنى متين يلبي باكينس أهال منه a halin yana sallah da haka za mu zo mu ji matsayin masu yin sallah da mai kammama kammama face mask ko malam ya ce ƙala shamsul haq al'imamu shamsul haq a cikin aunul ma'aunul ma'abud a mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da arba'in da bakwai ya ce ƙala al-khattabi ya hakaito magana daga al'imamu abu Sulaiman al-khattabi mai littafin ma'alimus sunan sharhi ne na sunan abi dawuda na fata an fahimta yake cewa asadulu abinda ake nufi da asadulu shine irfalu thawbi hatta yusibal arba mutum ya saki riga ko ya saki tufafinsa har sai ya shari menene ƙasa na fata ana fahimta mutum ya sake tufafinsa ya yi su ya sa su su sauka har ƙasa yana tafiya yana sharar me yana sharar ƙasa wa qala fi naili ya faɗa kuma a cikin nailil autar qala abu ubaidata fi garibihi abu ubaidata ya faɗa a cikin garibi na wannan hadisi akwai garibul hadis jama'a wato yaran da ake fassara hadisi da shi su malaman hadisi ba kamus suke amfani da shi ba jama'a mu lura kamus har na waɗanda ba musulmi ba akwai jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku kamus da ka sani na larabci wasunsu ba musulmi ma suka rubuta shi ba to kaga bai yiwuwa ka dogara da shi wajen fassara mi ayar Allah ko kuma hadisin manzon Allah saboda wanda ya rubuta shi yayi ne dan kawai ya bayyana maka yaran mai larabci amma akwai wasu technicalisms wasu wato kayan aiki da wasu yare da wasu tsare-tsaren magana wanda qur'ani ko hadisi ke amfani da su wanda shi tun da ba musulmi ba ne ba bai san wannan abun ba ina fata ana fahimta saboda haka fassara qur'ani da fassara hadisi da kamus wannan akwai ana iya samun kusakure da masu ɗimbin yawa a don haka sai malamai suka rubuta littafi ainihin wato ko littattafai a kan gharibul hadith aka ce gharib ana nufin kalmar da take da wahalar fassara ko aka kasa gane ma'anarta akwai an nihayatu fi gharibil hadith an gane magana da kyau ko an nihayatu fi gharibil hadith akwai littattafai da yawa da malamai suka rubuta saboda su dinga fassara maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai take nufi to shine ya faɗa a cikin garib nasu hi Abu Ubaida yace as-sadlu abinda ake nufi da as-sadlu shine isbalur rajul thawbahu shine mutun ya sake tufafinsa min ghairi an yadhumma janibaihi bayna yadayhi ba tare da ya haɗe jaffansa a gabansa ba ina fata an fahimta za a ga wani idan ya zo zai yi sallah sai tattaro idan riga ce sai tattaro ta na fata an fahimta sai matse ta a gaban shi ko to rashin yin haka shine ne shine asadulu wato mutum ya sake rigar ta bazo a ƙasa hakan nan tana sharar ƙasa shine abin da ake nufi fa in dammahu malam ibnu abi ubaidata yake cewa idan ya tattaro rigar ya haɗe ta fa laysa bi sadlin ba za a kira ta sadulu ba na fata an gane wa qala sahibul nihaya mai littafin an nihaya fi garibil hadith ya faɗa ya ce huwa an yaltahifa bi thawbihi shine mutum ya kudunjine a cikin me a cikin tufafinsa wa yudkhila yadayhi min dakhili ka gani sai ya shigar da hannayensa a cikin me a cikin rigar ya zamanto irin abin da tsofi za ka je a ƙauye za ka ga ana yi mutum zai taho da rigarsa mai asabe wanda yake ba wai ƙauye ba yanzu har cikin birni ma haka ne mutum zai taho da malin malinsa asabe daga ya shigo masallaci zai yi kabbara sai ya sake nan sai ya sake nan ko ba haka bane sai ce Allahu akbar sai ya saki hannunsa ya ainihin wato me a cikin rigar ya zama ba ba hannunsa ba a waje yake ba to wannan ba daidai bane bai yi daidai da sunnar manzon Allah ba abin da ya zama sunna shine a saba wannan riga sannan a tattaro gefanta a haɗe ta an gane ko da haka ya ce wa yudkhila yadayhi fi dakhilin ya shigar da hannayensa a cikin rigar fayar ka'u wa yasjuda ko fayar ka'a wa yasjuda wa huwa kazalik ya dinga ruku'u da sujuda rigar tana ainihin wato baje hannayensa suna cikinta qala wa hadha mu'minini mutarridun fil qamis wa hadha mutarridun fil qamisi wa ghairihi min athiyabi yace wannan duka yana faruwa a cikin abin da ya shafi riga da abin da yake makamanciyarta daga cikin tufafi wato rigan nan malum malin ce ko ma wace irin kalar riga ce zama ta lullube jikinka gaba ɗaya har da hannayenka kuma ta sauka a ƙasa tana jan ƙasa duka wannan bai kamata ba ƙala ya ci gaba da cewa wakila abinda ake nufi da asadlu huwa an yaba a wasaɗal izari ala ra'asihi wa yursala tarafaihi an yaminihi wa shimalihi min ghairi an yaj'alaha ala katafaihi ko katifaihi wato abinda ake nufi da sadlu huwa an yaba a wasaɗal izari shine mutum ya sanya tsakiyar kwarjallansa ala ra'asihi akan kayinsa wato ya jawo rigar ya lullube menene kayinsa amma wa yursila tarafaihi an yaminihi wa shimalihi sai zama ya sake gyaffanta a bangaren hagunsa da bangaren damansa min ghairi an yaj'alaha an yaj'alahuma ala katafaihi ba tare da ya dago me kowanne gefe ya rataya shi akan me ba akan kafaɗar shi ba shine dai irin yadda mutanenmu suke sake malum malum an gane wa qala jauhari al-imam al-jauhari yace sadala saubahu yasduluhu bi-dhammi sadla ay arkhahu wala mani'a min hamli al-hadisi ala jami'i hadhihi al-ma'ani in kana sadlu mushtarikan bainaha abin da ake nufi da asadul in ji al'imamul jauhari Allah ya haɗa mu da shi a aljanna yake cewa a idan aka yi wa wato in aka ce yasduluhu asadulu wato sadala yasdulu asadulu shi ne masdar ɗinsa sadala ya sake hannayensa yasdulu yana sake tufafinsa yana sake su yana sakewa yana gogar ƙasa ko ya lullube duka hatta hannayensa bi dhammi idan an saka dhamma sadlan shine masdar din kalma ai bi ma'ana arhahu ya ainihin wato sake ta ta baje a jikinsa ta lullube hatta hannayensa wala mani amin hamlil hadisi ala jami'i hadhihi ma'ani malan yace babu laifi idan an ɗauki ma'anar wannan hadisin a bisa dukkanin abubuwan nan da muka ambata yace in kana sadulu mushtarikan bainaha idan ya zamanto sadulu ya haɗu da abin da muke magana a tsakankani ma'ana ya lullube kayi kuma ya lullube menene hannaye ya sauka ƙasa wa hamlul mushtariki ala jami'i ma'anihi huwa al-madhhabul qawi yace amma ɗaukar cewa mutum ya ainihin wato sake hannayen kuma ya lullube kayansa da tufafin shine ma'anar sadulu to wannan shine ma'anar da malamai suka fi karfafa ta suka fi ɗaukar ta akan cewa haka ake nufi a takaice dai duk wannan dogon larabci jama'a da duk wannan bayani shine karka zo sallah da riga ko tufafi ko bargo domin a da zamanin sahabbai ba su da riguna irin namu nan da ake musu tsarin hannaye da tsarin wuya da tsarin kaza da tsarin kaza yawanci garunansu ko kuma rigunansu gwadoni ko ka ce mayafai ko wani abu makamancin haka amma suka musu tsarin da zai zama hannayensu a waje ne na fata ana fahimta to idan mutum ya samu riga ko gwado ko kuma wani bargo da zai lullube hatta hannayensa ko kuma ya lullube kansa kamar yadda mutum idan zai sa ihrami yake sakawa ina fata kuna fahimtar magana to shine za a ce mutum ya yi sadul ma'ana ya lullube hatta hannayensa ya lullube kansa ya lullube hannayensa ba tare da ya sake tufafin ta yadda zai zamanto hannayensa sun fita waje ba ba tare da ya lullube ba ma'ana ya daga gyaffan ta yadda hannayen zai fito waje ba to wannan shine abin da ba a so a takaice dai kada mutum ya kudundune a cikin ainihin wato tufafi kwaya daya ba tare da ya sake ainihin wato hannayensa ba Allah ya sa mu dace at-tafa'ubu daga cikin abin da aka hana a sallah shine hamma mutum yana sallah ya yi hamma ba tare kuma da ya kame hammar ba ana kame hamma ta hanyoyi guda biyu ko dai mutum ya bame bakinsa ta ƙi fita ko kuma idan ya buɗe bakinsa za ta fita ɗin ya sa hannu ya me ya tare ko ya rufe bakin duka waɗannan guda biyu ana tara hamma ta wannan an abi hurairata annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala at-tasa'ubu fi as-salati min ash-shaytan fa idza tafa'aba ahadukum falyakzim mastata'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inji Abu Huraira at-tasa'ubu min ash-shaytan hamma tana daga cikin aikin shaidan shaidan ne ke saka mutane hamma jama'a saboda yana da alaka da kasala yasa za ka ga mutum in yana yawonsa na hayaniyarsa ta yau da gobe sai ya ji jikinsa garau ba gyangyaɗi ba bacci ba hamma ba komai amma kana shigowa majalisi za a yi karatu da kai sai ka ji ka fara hamma yana faruwa ko ba faruwa shedan ne na fata an fahimta ko kuma an zo za a yi karatun alkur'ani ko za a yi karatun hadisi ko za a yi ko darasi irin wannan da muke kana shigowa kana neman guri sai ka fara hamma daga ka sake wa shaidan sai bacci ya dauke ka amma da za ka fita minti biyar ta yi yawa ke ka je ka gar ba wani hamma ta tare da kai yana faruwa ko to shine manzo Allah ya ce daga shaidan ne sanabi ce fa idza tafa'aba ahadukum idan ɗayanku hamma ta zo masa falyakzim mastata'a ya kame ta gwargwadon iyawar shi to kamewa shine muka ce ta hanya hanya guda biyu ko dai ta kamewa ya bame bakin kana san fita ka hana ta fita ko kuma kamewa ta hanyar ka sake ta fita din sai ka sa hannu ka ne ka tare ta wannan duka ya tabbata jama'a an fahimta albusaqu jihatal qiblati aw an yaminihi daga cikin abin da aka hana shine kaki mutum ya kwamfalar da kaki a ɓangaren alƙibla ko kuma a ɓangarensa na dama an hana mutum yana sallah kaki ya zo mishi ya tofa hitija alƙibla ko kuma ya tofa shi an yaminihi ɓangaren sa na ina na hagu abin da na dama afwan an jabirin ƙara ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna ahadukum idza qama yusalli fa inna allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi fala yabsaqanna qibala wajhihi wala an yaminihi وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عدلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طوى ثوبه بعضه على بعض جابر بن عبد الله الله حدا مر جابر الجنة جماعة yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahadakum lalle ɗayanku idan kama yusalli idan ya tahi zai yi sallah fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi to ya sani Allah yana fuskantar fuskar shi ina fata ana fahimta Allah yana daura da fuskar bawa lokacin da ya tsaya zai yi menene zai yi sallah yasa aka ce almusalli yunaji rabbahu ko mai sallah yana ganawa ne da Allah yana gaishe da Allah ne ina fata ana fahimta su don haka Allah yana daura da fuskar bawa lokacin da ya tsaya zai sallah sai manzo Allah ce fala yabsa qanna qibala wajhihi ko fala yabsa qanna qibala wajhihi kada dan adam yayi kaki ko yayi tofi ta fuskar alqibla in kana sallah sai ainihin wato kaki ya zo maka to karka tofa shi ta bangaren ina alqibla wala an yaminihi haka kuma kar ya tofa shi ta bangaren ina dama to ya za a yi sai annabi ya ce wal ya busuk an ya sarihi idan zai tofar da shi ya tofar da shi ta bangaren ina hagu ta hata rijilihi yusra a ƙarƙashin tafin sawunsa na hagu don haka idan kana tare da wani wanda kuke sallah tare da shi to shi kenan sai ka ainihin wato tofar ba wai shi za ka tofawa ba a'a kafar ka ta hagu za ka ɗaga sai ka tofa a saitin gurin sai ka take shi to amma ina so mu lura da wani abu wannan fa ana magana ne ga waɗanda suke sallah a ina a ƙasa a waje na fata an fahimta ba wai kawai muna sallah da kai a nan eh kawai ka daga kafa ka tofa mana kaki a cikin masallaci da kafin ɗinmu da da kanshi da waye-waye a gaye bai yi baye ko so saboda haka ana magana ne kuna sallah a waje ko a jeji ko a kan hanya irin haka ta faru shikenan sai ka tofar da shi domin daga cikin mutane akwai waɗanda Allah ya jarrabe su da yawan tara yawo a bakinsu motsi kaɗan sai ka ga yawo ya taru a bakin shi yana tofarwa ana samu ko to kaga irin wannan yana da solution to amma a irin nan masallaci za mu zo mu ji cewa wato abin da ya fi dacewa ɗayan biyu ko dai ka tofa shi a jikin tufafinka sai ka tattaro rigarka haka sai ka kwamfala shi a jiki shikenan sai ka matse shi ko kuma idan akwai hankacif a aljihunka sai ka ciro shi sai ka sa a baki sai ka tofa sai ka goge shi wannan a irin nan kenan ina fata an fahimta wannan ya tabbata a sunna ana yin haka ya ma wasu masana ko masana tarihi ne za a ce ko masana ne to ban san dai wanda irin masana ba ne suka ce wai asali aljihun riga na gaba da aka yi asali ba don sa kuɗi aka yi shi ba fara yin su an yi shi ne dan idan mutum ya ji kaki haka kawai sai ya danne shi na fata an fahimta asali ba na sa kuɗi ba ne suka ce na gefen nan da na gefen nan da na wanda su ne na sa me su ne na sa kuɗi ba barawo gana ka ko ko ba gobiri gana ka ne eh eh yawa ba zan fare gana ka ko to to saboda haka ala ayyi halin dai ba ana magana cewa kawai cikin masallaci mutane sun share masallaci sun fesa turare kawai kaki ya zo maka kwambala musu a ciki ba an gane ko Allah ya shirye da mu na yawa ga hankacif da ake yawo da shi sai mutum ya tofa in ba shi da shi kawai ya tofa a jikin rigar shi yawa to sai kuma wannan shi kuma wannan idan misali akwai kuma Allah sa yana kusa da kai ko kana tsaye ne babu laifi ka sunkuya ka ɗauka ka tofa a ciki ka aji ka je masallatan mu na karkara za ka ga akwai kurtuna na tofa yawo a ciki saboda galibi ka san tsofi fa sai suke zuwa sallah fa yanzu ne fa wa'azi wa'azi fa jama'a matasa suka fara zuwa sallah masallatai fa amma da duk tsofi ne suke zuwa don haka dole an tanadar da kurtunan yawo an gane ko yawwa saboda haka daga ya ji kaki sai ya tofa a ciki amma alhamdulillah rabbil alamin yanzu karatu ya shiga za ga an tada sallah kaga mafi yawancin waɗanda suka zo sallar matasa ne Allah shirye da mu fa in ajilat bihi badiratun falin ya kulbi thawbihi hakaza to ka gani ko idan ta gaggautu gare shi ma'ana kakin ya zo masa don wani lokaci kana cikin magana wata magana za ka yi da tsawa kawai sai ka ji wata majina ta taho to kaga ya za ka yi to shine sai malam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fali ya kulbi thawbihi hakaza ya tattara tufafinsa kamar haka thumma tawa thawbahu ba'dahu ala ba'd annabi sai ya gwada wa sahabbai ta sai mutum ya tattaro tufafinsa sai ya tofa a jiki haka an gane magana da kyau ko ba kazanta bane kuma ba menene ba ba najasa bane kakin dan adam ba najasa bane jama'a majinarsa ba najasa bace yauwa in ma abin ya gagara kaga ba gurin tofawa ba kaza karka kwambala abin yan mukot kawai sai ka haɗe kayarka dama daga cikin ka ta fito ina fata an fahimci magana ba shi kenan ba an gane magana da kyau ko dama daga cikin ka ta fito kaga nan ta koma ba za ta ma wata illa ba ai ko Allah ya shirye da mu to shine da haka dai ala ayi halin ana buƙatar mutane su kula da ainihin wato tsaftar masallaci amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi bina'il masajidi fi duwar bi an tunazzafa wa an tutayyaba annabi yayi umarni da a gina masallatai a garuruwa da kuma lungunan al'ummar musulmi amma da sharadin za a dinga tsaftace ta za a dinga gyara ta za a dinga share ta za a dinga fesa mata turare kar a bata cikin kazanta tashbiqul asabi'i haɗe tsakanin yatsu haka shabbaka baina asabi'ihi mutum ya haɗe tsakanin hannayensa ba a so mutum ya haka a halin yana ne yana sallah a tsaye kake ko a zaune kake a ga kaya haka da hannunka a halin sallah ba a buƙatar wannan na fata an fahimci magana saboda idan a tsaye ne akwai yadda aka ce a ajiye hannu ko a dora shi akan me akan kirji ɗaya akan ɗaya mun karanta in a tahiya ne akwai inda aka ce a dora kowanne hannu ko to kar mutum ya shabbake tsakanin hannayensa halatal kauni yana cikin sallah an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza tawadda'a ahadukum fi baitihi thumma atal masjida kana fi salatin hatta yarji'a فلا يقول هكذا وشبك بين أصابعه من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء أبو هريرة يكي تشوى من زن الله يتي إذا توضأ أحدكم في بيته idan ɗayan ku yayyo alwala daga gidan shi ya fito thumma atal masjid sannan ya zo masallaci kana fi salatin daga fitowarsa daga gida har ya zo masallaci har a yi sallah har a idar har ya fito ya dawo gida hukuncinsa hukuncin wanda yake sallah sunan shi jama'a kun fahimci magana me dalili saboda ya kudurta niyya zai je ya sallah to ko da ya zo sai samu liman bai fito ba a shaura minti biyar a shaura minti goma a tada sallah ya yi nafifilinsa ya zauna yana jiran liman to mala'iku za su ci gaba da rubuta masa me ladan sallah a an idar da sallah sai ya zauna ba ma tasbihi yake yi ba ba ta hamidi ba ya gama addu'o'insa da ake na bayan sallah sai ci gaba da zama a masallaci har yanzu yana cikin halin ana yana ne yana sallah za a yi ta rubuta man ladan sallah a wata ruwaya annabi yace wa la yazalu fi salati man tazara salata mutum ba zai gushe ba yana cikin halin sallah matukar sallar yake jira kuma ba zai gushe ba yana cikin halin sallar ko an idar hatta ya kharuja min al masjid har sai ya fita daga cikin menene masallaci halin sallah yake yi malam yace idan bacci ne ya kwashe shi a masallacin fa yana nan a halin yana sallah malam aminu kai ma ai ka san ladan su da za a ba su wai me hukuncin wanda su kuma sun higo masallacin amma taba waya suke yi ya danganta idan qur'ani suke dubawa ko hadisi ko fatawa ko ko suna jin wani wa'azi shi ma yana daga cikin menene ne idan kuma yana shiga tiktok ne yana ganin rawar yan mata to ai ba an gaya masa menene hukuncinsa ba ai ko ko ba haka bane shi ne kawai Allah ya kiyaye so don haka wa ma ya zalu fi salati man tazara salata an gane to annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce hatta yarji a har sai ya dawo gida fala ya qul hakaza wa shabbaka baina asabihi annabi ya ce kada ya yi haka da hannunsa da tsa- da yatsunsa kada ya haɗe tsakanin yatsunsa yana cikin halin sallah an hana wannan in a tsaye ne ya ɗora su akan kirji in a sahiya ne ya ajiye wannan nan kar a ga ka zauna kana tafiya kayan haka a wannan gayu kake yi ba sallah kake ba ko kuma kana tsaye kana sallah a ga kaya haka na fata an fahimta wannan gayi kenan ba sallah kake ba an gane abu na goma kaffu sha'ari wa thawbi kame tufafi da kuma kame gashi ko akwai waɗanda Allah ya yi musu yawan gashi musamman can wajen larabawa larabawa da shauransu to sai mutum kaga ya tattara gashinsa haka ko dai ya ɗaure shi ko kuma ya sa irin ribon da mata suke sakawa shi ma sai ya naɗe shi ya halatta bai halatta ba ba a bukata musamman a halin menene a halin sallah to a ƙarƙashin wannan ina matasanmu da suke yin kitso amin Allah shirye su ba a ga namiji ya je shi ma an mar kitso yanzu abin ya wuce tun ko da ake yi da gashi ya tashi sama haka ya wuce wannan an samu ci gaba na mai tonar rijiya ko yana tona yana ƙara yin ƙasa ko ba haka ba ne to ba daidai ba ne saboda haka mutum ya kama gashinsa ya ɗaure ko ya kame shi ko kuma tufafi ne sai mutum ya tattare sai ya sa wani menene wani zare sai ya mai sai ya ɗaure ko kuma ya kama bakinsa da bakinsa sai ya mai sai ya kulle shi a halin ana sallah ba a buƙatar haka ka bar tufafinka yadda yake sai dai kuma ka guji wancan sabilu ɗin da muka ambata shine ka sake shi har ya lullube hannayenka ya koma ciki ina fata an fahimta Allah shirye da mu عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف س- شعرا ولا ثوبا عبد الله بن عباس ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah yake cewa umirtu an asjuda ala sab'atin an umarce ni da nayi sujuda akan gabbai guda bakwai ina ne gab- gabbai guda bakwai su ne na farko goshi da hanci guda ɗaya ko yawwa sai tafukan hannaye uku kenan ko sai gwiwoyi biyar kenan ko sai a tarafal kadamai yatsun kafafu kar ka ɗaga su sama ka dire su a can ƙasa ka kuma lankwasa su su kalli ina alƙibla haka ake yi da su yasa masu sallah suna ɗaga kafafu sama in ba da larura ba to bai dace ba a ce ko kana da ciwo a yatsanka ko kuma a'a kafar ta samu matsala ta ɗangale ba yadda za ka yi ta wannan babu laifi ba yadda aka iya ko kuma masu sallah wato tafukan hannayensu kaga sun yi haka da yatsunsu mutum kai ka ce kashi yake dafawa jama'a mutum ya sake hannunsa tafin hannunsa ya kwantar da shi ya miƙar da shi ya kalla alƙibla ba zai yi ba kawai sai ga mutum ya yi haka Allahu akbar Allah ba daidai bane ko kuma mutum ya sujuda yana ɗaga kansa sama hancinsa baya me baya taɓa ƙasa idan Allah ya yi kamar niru Allah ya saka da alheri ma'ana hancin baya da tsayin da zai taɓa me shi kenan haka halittar ka Allah ya yi ta an gane magana da ke ko yawwa amma in dai da hali ana buƙatar in kai sujuda hancin ka ya taba ina ya taba ƙasa ina fauzan da usami su go- su fito su dawo nan su zauna ku manyan malamai ana karatu kuma kuna ciki fauzan fa da usaimin fa duk ba manyan malamai ba ne yawwa to insha Allah an gane maganar da kyau ko to saboda haka ba a bukata don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum ya kame tufafinsa kuma ya hana ya kame gahinsa taqdimu rukubataihi ala yadayhi fi sujudi taqdimu rukubataihi mutum ya gabatar da gwiwoyinsa ala yadaihi kafin hannayensa fi sujudi a lokacin da zai tafi ina sujuda wannan mun karanta shi a baya ai ko an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza sajada ahadukum fala yar fala yabruk kama yabruku al-ba'iru wal yada yadayhi qabla rukubatayhi idan ɗayanku ya zo sujuda in ji manzan Allah kada ya gurfana yadda raƙumi ke gurfana ya zama hannayensa sun rigayi menene gwiwoyinsa to kaga wannan hadisin an ya fito da ma'anar abin da ake bukata tare cewa an samu matsala na sha ka faɗa muku tsakanin malamai tsakanin malam albani Allah ya masa rahama ba fa albanin zariya ba ba kuma na gombe ba a ogan na kwata-kwata gaba ɗaya an gane magana da kyau ko da su malam bin baz da su shek uthaymin an samu sabani wannan ya ce a'a hannu ne zai fara tafiya kafin gwiwoyi wannan ya ce gwiwoyi ne za su fara tafiya kafin hannaye har aka kai ga an tafi da raƙumi an je ana ta kwantar da shi ana ta da shi a jeji ana so a fassara hadisin manzon Allah da ma ka duba yadda bayan Allah nan suka aikatu wa sunnar manzon Allah duk wani hadisi malam sai sun wallahi wani malamin fa sai ya yi kuka da idansa yana tuba ga Allah sannan yana roƙon Allah Allah ya sa ya gane mai hadisin ne yake dauke da shi wannan saƙo wannan hadisin ke dauke da shi Imamul Bukhari jama'a lokacin da ya rubuta Bukhari ya rubuta shi ne tsakanin rukunul yamani da hajaril aswad a cikin ka'aba jama'a wani hadisin idan ya zo ya kakare ya rasa mene wannan hadisin ya inganta in ya gama bincikensa ya gama bincikensa to sai ya je sai ya alwala sai ya sha ruwan zamzam sai ya addu'a ina fata an fahimci magana ya roƙi Allah cewa wannan hadisin idan ya inganta to Allah ya bashi damar rubuta shi a wannan littafi in bai inganta ba kada Allah ya bashi damar rubuta shi aka ce sai Imam Bukhari ya kwanta bacci wataran sai ya mafarki sai a ce masa wannan hadisin fa da kake ta kokari ba fa ingantacce ban dan haka karkar rubuta shi da haka yana taki duk binciken da yayi sai goge shi wani lokaci kuma tsa Allah ya nuna masa lalle wannan hadisi ya inganta a rubuta shi an gane magana da kyau ko sai ya rubuta da haka fa ya tara wannan sahihul bukhari din da kake ji ana sahihul bukhari ranar da ya gama rubuta shi yayye kuwa jama'a a jikin ka'aba ya ce ya jama'a ku ɗauki wannan littafi ku je ku bauta wa Allah da shi ya ce ranar tashin alkiyama ku ce ni na saka ba matsala insha Allah ai ciki da gaskiya ba haushe ya ce ba me wuka ba ta huda shi in ka shirya tsakaninka da Allah magana ta ƙare don haka mawaƙi ke cewa sahihuhu ba'dal qur'ani afdalu kullu kitabin wa bihil mu'awwalu kitabu sayyidil wara wa dhabu anhu bima yaquluhu al kadhabu sannafahu fi masjidil harami inda maqami maulidil kirami yace sahihul bukhari littafi ne wanda duk cikin musulunci bayan qur'ani ba littafin da ya kai shi inganci yace duk wani littafi da zaka ji ya ce rawahu in dai akwai na bukhari to bai isa ya wuce na bukhari ya ce rawahu ibnu majah ba sai ya ambaci na bukhari haka ne ko ba haka ba a ce ga hadisi bukhari ya rawaito ibnu majah ya rawaito tirmidhi ya rawaito sai ka tsallake na bukhari ka je ka ce wane ya rawaito kana yin haka malaman hadisi za su ce abadal nujua ka saba ka'ida ka kauce wa tafarki ba haka ya kamata ba kai ko da lafazi ne guda biyu jama'a sai ya zama irin lafazin da kake so ka kafa hujja da shi shi bukhari bai rawaito irin wannan lafazin ba to in ka tashi sai ka ce rawahu ibnu maja sai ka ce wa asluhu fil bukhari dole sai ka faɗi bukhari ibnu maja rawaito wannan lafazin da nake so ne muku hujja da shi a nan amma asalin hadisin yana ina yana bukhari mukami ne haka fa Allah yake ba kowa haka ne ko ba haka ba haka Allah yake ba kowa to shi ma Allah ya bashi sai ka bar shi da abin shi ai mun ji mutanen Iraki sun nemi su yi mar shegantaka ai ko ko ba haka bane lokacin da ya shiga Iraki sai aka dinga cewa to wai an ce kai ne amirul mu'minin fil hadis yace to haka dai mutane suke faɗa ba mu sani ba ko hakan ne ko ba hakan bane ba suka ce to bari za mu gwada ka saboda mutanen iraki har yanzu malam har yanzu da muke magana ba mutane daga cikin larabawa jarababbun mutane da in kai wasa sai sun shi yasa suka kashe saddam suka wulakanta shi in ka san tarihin iraki tun da ba za ka yi mamaki dan an kashe saddam a wannan lokacin da irin wannan wulakanta da suka yi mishi ba ka je ka binciki tarihin iraki su ne suka kashe hassan al-hassan abinan husaini jika manzan allah su suka kashe sayyidina ali ina fata an fahimta ali dan abi talib mutane ne jarababbun mutane malam ga su dai da addini ga su da musulunci ga tarihi na manya-manyan magabata a gurin amma kuma akwai matsiyata a cikinsu jama'a kun fahimci maganar da kyau ku to shine bukhari ya shiga suka zo suna ta marshiga an ce wai kai ne amirul mu'minina fil hadith shugaban mu'minai na hadisin manzan Allah yace eh haka ake fara ma dai ba sani ba suka ce ku bar shi za mu gwada shi shi ne suka je suka samu hadisai guda ɗari dukansu ingantattu da isnadansu gaba ɗaya sai suka birkita su wannan hadisin sai su ɗauko isnadin wancan sai su jona mishi wancan matanin sai su ɗauka sai su jona wancan isnadin wancan mutumin da yake cikin wancan isnadin isnadin hadisi yana da mutum kwaya biyar sai su ɗebe kwaya uku a ciki sai su ɗebo wancan hadisi yana da isnadi mutum bakwai sai su ɗebo ukun can sai su sa a can sai su ɗebo hudu sai su zona a can suka yi rikirkita hadisan gaba ɗaya sai suka kawo bukari suka ce to mun ji an ce kai na amirul mu'minin fil hadisi muna so a gaya mana wannan me matsayin wannan hadisi shi to bismillah ku karanta shi qala haddathana fulanun قال حدثنا فلان عنوان كذا عنوان كذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا سيت والله بس وانا حديث بس سيس واتر داريا كل كل كل كل كاد أمير المؤمنين في الحديث كاد أمير المؤمنين سنة أمير المؤمنين يتي يوا يتي تو مدينة قبا قال حدثنا فلان عنوان كذا وحول السند قال كذا كذا كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي والله بس وانا حديث بس واتر داريا suka dinga martsiya mala sai da suka gama karanto hadisan nan guda ɗari cif ka ce to daga yau karka ƙara kiran kanka amirul mu'mini na fil hadis mun tafi sai ce ku dakata suka ce to kana da wani bayani ya ce eh kwarai da gaske sai ce kai hadisi na hamsin da shida da ka jawo isnadinsa na talatin da biyar ne da kai ka jawo da haka a ɗebo isnadin hadisi na 35 da kai ka ja a saka a na 56 nan to a haka ni na san hadisin ba ina nufin kwata-kwata ban san wannan hadisin ba ne ba ya ce kai kuma hadisin ka na 33 isnadin mutum hudu daga cikinsu an ɗebe su ne daga hadisi na 21 aka zuba sai aka ɗebo na 21 sai aka zuba masa don haka a dawo da mutum hudun a saka a can a ɗebi mutum ukun a mayar can to a haka da san hadisi gaba ɗaya hadisai guda ɗarin nan kaf gaba ɗaya sanda ya warware su ya jajjona su ya dawo da kowanne matsayinsa da isnadinsa da mutane suka rawaito shi wannan sai ya murja idan su ya ce ka gan ni eh to wallahi ba ma ba ni a cikin wannan wulakancin da aka yi ma ka yi hakuri kalle ni da kyau wallahi ba ban da ni suka dinga ba shi hakuri haka mutane suke wai duk yanda za su yi dai su nuna wai baka isa ba na gaba da kai tsararo ko sai sun nuna wa duniya to amma in Allah ya so ya kara abinsa shikenan ba shikenan ba saboda haka yan uwa sunnar manzon Allah wallahi ba za ta taba jin kunya ba fa shi yasa kun ga duk wannan hayagagar da ake yi wallahi tallahi har duniya ta nade sunna ba za ta kunyata ba za su yi abin da za su yi za kuma su faɗa abin da duk za su faɗa su yi sharri da yarfa da koma menene amma haka za su bar sunnar annabi muhammadu ba abin da zai samu sunnar manzan Allah yasa wanda daga cikin ɗalibai ya tambayi wanda daga cikin magabata ya ce ya sheikh hadhihi ahadith waɗannan hadisai da waɗannan jawabai da yadda kuke tace addinin Allah abin da ya tabbata ku tabbatar bisa dalilai abin da bai tabbata ba ku wance kalar da shi kuma ku kawo dalilai shin idan ku yau Allah ya ɗauki rayuwarku ba kwanan ya za a yi ‘yan baya su iya wannan aikin da kuke yi kuma su kara wannan sunna ya ce ya ishu ma'ahal jahabiza ya ce waɗannan hadisan za su ci gaba da rayuwa da masu zakakuran mutane zakakuran malamai masu tantance su da tace su an gane maganar da kyau ku za a ci gaba da samun malamai waɗanda kullum laila nahar ba su da aiki illa binciken yadda za su raddiwa 'yan bid'a da raddiwa matsiyata masu canja ma'anonin alkur'ani da kuma hadisan manzan Allah mun kai wa malam professor mk yunus ziyara jama'a zuwa malam musa yusuf dinnan wannan professor mk yunus da kake gani kana ganinsa ruwa-ruwa a gari yanzu mk mk yunus muhammad kabir yunus an gane wannan bawan allah ɗaliban ilimi ba su san waye shi ba amma ko kun san hatta malam ja'afar mahamudu adam yana zuwa gurin wannan bawan allah ɗaukar karatu malaminsa ne amma gashi nan a gombe mutane ba san waye shi ba gashi nan a gombe a federal abin nan gombe state university malam ja'far ya sha hujja da shi idan ka ji malam ja'far ya ce na ji dr muhammad kabir ya ce ko a wannan kasar ne to yana nufin mk yunus ne muhammad kabir yunus masanin qur'ani ne fiye da diyan da kake tsammani ulumul qur'an da hadisan manzan Allah yanzu kai kana ga duk mutumin da Dr. Sani Umar rijiyar lemu zai rubuta littafi ya ce daga cikin waɗanda za su duba littafin su tabbatar da abin da ya yi ko su kore ko su goge kuskure wane yana daga ciki kana ga wanan nan wanan banza ne to MJ Yunus yana daga cikin wanda suka duba tafsirin Dr. Sani Umar rijiyar lemu suna daga cikin wanda suka yi bitan littafin suka tabbatar cewa eh yayi abu gashi to shi yasa mu dalibai wallahi mu shiga taitayin mu wannan harka da kake gani kawai ka yi iya abin da za ka iya yi a ciki ba za ta kare ba wallahi har ka koma ga Allah harka ce wanda za ka gama nutsunka ka gama iyonka ka fito wani ma ya so ya sake tsunduma cikin ta ya gama ya fito to kaga kowa da fannin sa ko to yanzu kaga shi kuma malam Musa Yusuf Asadu Sunna daga cikin baiwar da Allah ya wa sunnar manzon Allah musamman a Najeriya shine samun irin su malam Musa Yusuf Asadu Sunna galibin ku ba kwa bibiyar social media musamman ta fannin abubuwan addini hayaniyar mutane ta ishe su suna bibiyar abubuwan hayaniya ne amma da za ka ware akalla kowace rana ka ware awa biyu ko uku za ka bibiyi malaman sunna akan social media wala ba karamin karuwa za ka yi fa wannan bawan allah irin hidimar da yake wa sunna a yanzu mu dai ba mu san wani akwai malaman sunna allah saka kuma suna hidimomi amma wallahi ba mu san wani wanda allah ya yi wa nasibi na kare sunna daga gurɓatuwa irin malam musa asadu sunna a halin yanzu ba duk wata bid'a da duk wata hayaniya ta 'yan bid'a wala bawan Allah nan ya zara kan sakalinta in banda ya katta babu abin da yake yi laila na ha kuma na jima ban ga mutumin da baya gajiya da karatu irin wannan bawan Allah ba baya gajiya da karatu shi dan da kasan dutse haka Allah ya yi shi yayi yayi yayi yayi kai kai kai da kake raka shi ma ka gaji rakiya ba kake yi amma ka da ku amma shi wallahi yana nan jam abin shi to kowa da baiwar da Allah ya masa kuma wannan rayuwar da kake gani kawai abin da za ka iya yi ka yi wa addinin nan domin wallahi ba za ka dawwama ba duk damar da Allah ya baka komai kankanta ta karkare na ta ka yi wa wannan addini ka samu ka gama lafiya kar a wayi gari Allah ya kama ka da laifin ka zo duniya ka gama rayuwa amma baka taimaki addininsa da komai ba ka je ka lahira kabari mala'ika yana tambayar ka mene wannan aiki kai ka ce a taɓa zai tattaɓa ka billahi lazi la ilaha illa huwa wallahi tallahi mala'ika zai tattaɓa ka yana da kayan duka idil aghlalu fi a'naqihim ko wasalasilu yushabun suna da kayan ɗauri da kayan ukumi wallahi tallahi karka yadda a ce a rayuwa baka da wani hanya ta taimakawa addini ko ta taimakon al'ummar da kake raye da su ka yi kokari kaga cewa ana cin moriyarka ta wani bangare komai kankantarsa in qur'ani ka iya je ka karantar da waɗanda suke bukata in fiqihu ka iya je ka karantar in duk baka iya harkar karantarwa ba amma ka iya abin da ya shafi sana'a to koyawa 'ya'yan musulmi wannan sana'a ofis kake da shi kana da yadda zaka taimakawa wasu yanzu kwanan nan jama'a kwanan nan wannan aikin da ake ɗauka na ma'aikata menene wannan za a ɗauki menene za a ɗauki malamai wallahi ina zaune ina zaune wani bawan Allah ya kira ni billahi lazi ko nan ba sa da shi ya ce algafarta malam a ba mu sunan mutum uku ina daga cikin wanda aka bawa bakant a ba mu sunansu za mu saka kuma Allah da za a ɗauke su muka tura masa kuma suka, suka je suka jaraba kuma sun ci jarabawa yanzu saura sunayen su fito da izinin Allah tun da muka fara magana da ya har yau ba mu har da ido da ido ba amma duk gaba da ta zai kira ne ce malam ayi kaza insha Allah za a yi kaza malam ayi kaza kai kenan addini ba abin da zaka yi wa addini eh satin da ya wuce nake gaya muku wata yarinya ana ce mata maman aisha a saudiya ta ɗauki nauyin wata mareniya na shekara guda ta zara kuɗi ta turo ta ce a biya mata kuɗin makaranta a biya mata kuɗin islamiyya a ɗinka mata uniform na fata an fahimta in ba ta da lafiya a sai mata magani in dai abin bai wuce wannan kuɗin ba kuma ko ya wuce a sanar da ita aka yi mata lissafin komai ta turo wannan kuɗi yanzu yarinya ta hau kan layi ana tana ta karatunta kai ba za ka iya wa addini wani abu ba shi addinin yana da faɗi yana da yawa kuma yana buƙatar taimakon iri na irinka da kowa yasa in kai za ka yi ni zan yi wani zai yi wani zai yi to sai ka ga abin nan yanzu ga dokta gana Allah ya saka mishi da alheri ya ce idan dai malam Musa Yusuf zai higo garin to hihi ne mai masaukin shi kawai a gaya mar a bahi notice din akalla kwana biyu zuwa uku ko menene na hidimar malam har ya koma zai dauka yanzu in za za mu sami irin su mu gayyatar malami matsala ne a gurin mu eh amma matsalar shine mun iya gayyata amma ba mu da abun ai ka san abun ai oh kuma ka sani ba sai na gaya ma ina fata an fahimta to aka samu waɗanda za su ɗauke mana nauyin abubuwa ba shi kenan sai mai ta gayyato musu su abin nan yanzu malam Musa nan ya ce yana so ya zo ya mana daura musamman akan aqidar Shi'a daura ya buga lakcoci ya kuma buga daura da tagana ya ce ba matsala duk lokacin da ya tashi zai higo kawai a sanar da shi tsawon kwanakin da zai ya ɗauki nauyi to kai kuma wane wane za ka ɗauka to muna daga cikin matsalar mu shine kawai mun ɗauka addinin na su malam ne da liman ko da ladanai da 'yan kwamiti kowa daga an zuwa karatu wannan ya yi gabar wannan ya yi yamma wannan ya kudu baru wallahi tallahi addinin mu zai ci gaba da fuskantar matsala in dai haka za mu dinga rayuwa da addinin Allah dole ne ka samar da kafa ka samar da hanya ta yadda za ka taimaki addininka gwargwadon iyawa yanzu wannan hadisan da duk muke karantawa sahabban nan suka yi hidima samar da su suka kiyaye su suka kula da su suka kare su daga gurɓacewa malamai suka biyo baya kowanne malami malami sai ya wani akwai malamin da a tsabar bincike jama'a tsabar bincike ya kwana ya wuni bai ci komai ba kuma saboda bincike baya cin abinci mai maiko dabino ake samu busasshe sai a daka shi sai a haɗa shi da irin mai ɗan ɗanye-ɗanyen nan sai a kwaɓa shi a dundun kulahi ya zamanto kamar irin gyaɗa garnet ake cewa ko menene ne garnet ne ko me yawa garnas irin haka sai a dundun kula masa shi sai ya ɗauki ƙwaya biyu sai ya ci sai ya sha ruwa sai ya ci gaba da bincike a haka a haka har wata rana ya ci wani bai gama tauna shi ba ya haɗiye shi ya je yanka hanjinsa ya zama ajalin shi saboda bincike ba zai ci abu mai maiko wanda zai sa shi bacci ko gyangyaɗi ba akwai wani daga cikin magabata suka haɗu da wani daga cikin ɗalibai shi wannan ɗalibi ya tashi yana ta sallah sun kwana guri ɗaya yana ta sallah yana sallamewa idan ya ji sai ga malam yana zaune kawai ya yi haka da hannunsa washe gari da safe sai gagara hakuri sai ya ce algafa ta mana ya ce na ya ce ni ana ka ce min kai ne akaramaka Allahu kaza akaramaka Allahu kaza ya ce Allah ya haɗa mu guri ɗaya ni ina ta sallah na ga kai kana zaune abin ka ba abin da kai baka kwanta kai bacci ba kai kuma baka tashi kai sallah ba malam sai ya dariya ya ce gaskiya ne ya ce daga lokacin da ka ganni ina zaune zuwa yanzu da gari ya waye mas'aloli na addini guda ɗari biyu na warware a cikin kwakwalwata wannan hakan da kaga nayi ina jawo ayoyi ne ina hada su da hadisai ina warware kaza to ya halatta kaza bai halatta ba kaza sunna ne kaza bid'a ne kaza makaruhi kaza mandubi guda ɗari biyu yace yanzu kuma na gama shirya su a cikin kwakwalwata zan ɗauki littafi duk zan rubuce su akwai wani malami fa jama'a littafi ne a gefen gadonsa haka ka san akwai wasu abubuwa da suke zuwa wa mutum he ya zo bacci kawai sai wani abu ya faɗo mishi ka zo kwanciya kawai sai wani tunani ya zo ma ko wani abu to irin waɗannan abubuwan in ya zo kwanciya in ya tsaya ya tsam kafin bacci ya ɗauke shi kafin ya addu'o'i sai ya fa abu kaza sai ya faɗo mar sai ya jawo wannan takardu sai ya rubuta sai ya mayar sai ya ajiye kullum haka kullum haka ƙarshen rayuwarsa ana zuwa aka samu kusan mujalladi ashirin da biyar a iya wannan kaɗai bacci lokacin bacci ya zo kafin ya kwanta kai kana nan kikwar kikwar ba abin da ka iya ko baka ba addinin gudunmawa to wallahi jama'a wannan hidima da kake gani ba hidima ta bace ni kadai ba ta ka bace kai kadai ba ta su bace su kadai hidima ce ta kowa in dai kai musulmi ne kuma kana da wani abu da zaka iya komai kankanta karkai wasa yanzu ga ma'aikatan mu na social media wannan ya dauki hudu ba ya tura wannan ya dauki kaza wai kaga mutane saboda tsabar bata lokaci mala mutum ya ga karatun malami a social media yayi shiyarin wani ya amfana ba zai iya ba yayi kokari ya dora abin da zai dora mutane su gani su amfana ba zai iya ba sai ka hau status din mutum kawai sai kaga ya sa wani shirman banza da wafi malam shirman banza wasu bidiyoyin banza wasu odiyoyin banza wasu hotunan banza amma ga abin da ya kamata in ma za ka cinye datar ka cinye datar ka anan amma sai ga mutum yana taɓata datarsa a banza a wofi wai anan ma ba zai iya taimakon addini ba anan ma ba zai iya ba Allah ya yi mana Allah ya sa mu gane kuma Allah ya ba mu ikon kulawa da addinin mu da kuma bahi hidima gwargwadon iyawar mu dan abin da ake yi daidai gwargwado komai kankantarsa Allah ya karba Allah kuma ya sa dalilin tsiran mu kenan Allah madaukakin sarki ya shirye mu ya sa albarka a rayuwar mu ya haramta wutacin naman jikin mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh